ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من النار اللهم اجعل هذا رمضان لنا رمضان عتق من النار اللهم تقبل منا فيه الصيام والقيام والصدقة والصلة وتلاوة القرآن وجميع ما يرضي ربنا الرحمن وكمتي الحمد لله kuma ƙara cewa alhamdulillah sannan kuma alhamdulillah mun yi ta'addu'a muna Allahumma ballighna Ramadan to gashi Allah ya kamo Ramadan Allah mun gode maka Allah ka azurta mu lafiya da kuzari da aminci da karsashi ka yassare mana ibada kuma ka karba mana ita wallahi ba karaman ni'ima bace ni ba karamin farin ciki nake ji ba cewa Allah ya kaddare zan halarci wannan Ramadan ina roƙon Allah yadda ya gwada mana farkon sa lafiya ya nuna mana ƙarshen sa lafiya wannan Ramadan shine na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da kalandar hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina babban birni mai haske yau muna ɗaya ga Ramadan kuma wanda shine sha ɗaya ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu babu shakka wannan shekara ta zo da ƙalubale mai ɗimmi yawa ga al'ummar Najeriya. A irin wannan watan ne bara muka yi zaɓe, muna ɗarɗar muna fargaba mai za mu zaɓa. Daga cikin abin da turakun ‘yan siyasa suka aza mana, domin mu ‘yan Najeriya ba mu aka ba mu zaɓi ku zaɓi shugaban ƙasa ba. ‘Yan siyasa suka taru suka aje mutane biyu, ɗaya daga kudu ɗaya daga arewa. wannan ɗan arewa aka haɗa shi da wani ɗan kudu wannan ɗan kudu aka haɗa shi da wani ɗan arewa nan musulmi bayarbe da musulmi barbare nan musulmi bahilla ce da wanda ba musulmi ba in yamuri sai aka bar mu muna ta rikici tsakaninmu wanda ya ce ni dai musulmi da musulmi zan zaɓa wanda ya ce a wannan musulmi ya fi ma'ana ko an haɗa shi da kafi muke ta rigima har wasu su kafirta wasu duk dai muradi wa zai riƙa sitarin Najeriya ya fidda mu daga halin da baba mai gaskiya ya samu a cikin shekara domin rabu da baba mai gaskiya yau kusan shekara guda ke daga ƙarshen mai har zuwa yau inda muke cikin march wata goma mun rabu da mai gaskiya kuma gaskiyar da muke nema hannun zuwa ta samu ba tashin hankali raguwa ko karuwa fatara da talauci raguwa suka ko karuwa aminci da zaman lafiya raguwa suka ko karuwa arewa gaba ta ci ko baya an samu ci gaba ilimi an samu ci gaba tattalin arziki an samu ci gaba a sha'anin noma to ga lokacin da za mu mai dan ma ubangiji al'amari shine watan ramadan zaka ina roƙo al'ummar musulmi kada mu yi sakaci da wannan wata wajen addu'a dukkan sa ramadan lokacin addu'a ne tun ma ba lokacin sahur ba lokacin buɗin baki lokacin tarawihi lokacin sallolin farilla lokacin komawa ga Allah da lokacin da zafi ya tsananta yunwa ta takura ma ɗan adam ya san cewa ba mai hana shi cin abinci sai tsoron Allah da ke cikin zuciyarsa to babu lokacin da zaka roƙi Allah ya fidda kai daga matsuwa da matsatsi kamar irin wannan lokaci saboda haka al'umma musulmi ga watan mu ya zo Allah muna gode ma Allah muna roƙon ka yassare muna ibada ka karɓa muna ita kuma addu'o'in da zamu yi a cikin wannan wata Allah ka karɓa muna wayanda suke shirin zuwa umra suna da wata dama wadda mazauna ba su da ita shine ta zuwa wurare masu tsarki da albarka waɗanda addu'a ta ce alkadari a cikinsu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce al'umratu ila al'umrati kafaratu lima bainahuma idza ijtanibat al-kaba'ir da umra zuwa umra suna kankare zunuban da akai don haka ana son musulmi ya yawaita umra mutuƙa yana da hali umra babi ne mai zaman kansa kar ka haɗa min shi da wani babi na ciyarwa ko na sallar dare ko na sadaka ko na itikafi ko wace ibada zaman kanta take kuma Allah ya san da wannan yace ai wannan don haka duk wanda kake da iko ka je ka yi abinda ake so wanda duk kai kai ta da ikhlasi Allah ya karba muna baki daya shekarar bara mun kwana a sura ta 95 a tsakiyar juz'i na 28 wato suratul taghabun zaka bi iznillahi ta'ala a wannan shekara in muna da rai da lafiya za mu kutsa ƙarshen wannan juz'i inda za mu yi suratul talaq bayanta sai wace sura kuma sai suratul tahrim madalla ita ke bi mata sai mu shiga juz'in mulk tabarakallazi bi yadil mulk da dukkan alamu a cikin wannan juz'i za mu kwana in Allah ya sa muna da rai da lafiya baɗi sai mu yi sauka wannan tafsiri shine na shekara ta goma sha bakwai a wannan masallaci mai albarka shine kuma na talatin da ɗaya daga sadda muka fara tafsiri da ni da ƙanina malla abubakar gani Allah ya ƙara masa lafiya ya gafarta ma iyayena da nashi da naku da na duk wanda ya ce amin sura da za mu karanta a yau sura ce 'yan madina don haka za mu yi tsammanin hukunce-hukuncen rayuwa na yau da kullum haka ma sura da take bayan ta ita ce suratul tahrim to daga nan za mu shiga juz'in tabarakal ladhi biyadihi al-mulk wanda ya nuna mun fara gangara zuwa ƙarshen tafsiri Allah ya nuna mana kammala shi kuma ya sa muna da rabon sake ɗauko shi zuwa ƙarshe Allah ka sa abin da muke karantawa ya zan wanda za mu fahimce shi fahimta mai kyau Allah ka sa mu aiki da abin da muka fahimta na kwarai na daidai a cikin alkur'ani أكرمك الله سورة الطلاق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يا أيها النبي يا كيوانا النبي مي البركة wannan kira ya zo da yawa cikin Qur'ani sabani irin su ya Dawud inna ja'alnaka fil ardi khalifa ya me nace ne oh haka to ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard yaro Allah ramma ne yayi daidai wa nadinahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya ya zakariya inna nubashshiruka da sauransu amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu hasbuka allah man ittaba'aka min al-mu'minin ya ayyuhan nabiyyu harrid al-mu'minina 'ala al-qital ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra ya ayyuhan nabiyyu jahid al-kuffara wal munafiqin ke duk da inda za a fuskance shi da wazi abinda Allah ke ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tu'il kafirin ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atik ko ina ya ayyuhan nabiyyu sai wani wuri Allah ke ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik to in ka je ayyuhan nabiyyu dayan uku ne ko dai khitab ne magana ce wadda shi kansa annabi ake nufi bi abi ho ummi sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala yake masa wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankiha khalifatan laka min dunil mu'minin wannan annabi kadai ake magana da shi ko kuma ana nufin da annabi da sauran muminai wanda Allah ta lafi fa aqim wajhaka lid-din wajhaka lid-din hanifan talati fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqi Allah zalika ad-din al-qayyim ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا كاقد مود النبي قبل أيكنا akwai inda zaka ji kamar da annabin ake amma zaka gane al'ummar gaba daya tana ci kamar inda zamu tasamma bayan wannan sura ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim tallati qad farada Allah lakum tahillata aymanikum kaga da mu da shi kenan to mu dawo mu suran mu sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن anan me ake nufi annabi shi kadai ko annabi da al'umma annabi da al'umma saboda haka mafi yawan khitab in an yi ma annabi magana to ana nufin da shi da mu duka kalilan wurare ne inda shi kadai ake nufi to akwai wurin da shi kuma baya ma ciki amma shi aka kira saboda shi ne mai gidanmu kaga yanzu yan boko in ana babban taro shugaban ƙasa ya zo to shi ba ko mai jawabi kullum za ka jana mr president ko ko chairman sa ba shi ke nufi duk al'ummar da yake magana da su yake nufi amma saboda girmama sai a mai da magana gare shi to qur'ani yana irin wannan imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā ko da wannan ayatun sauka annabi yana da uwa ko uba a raye? kaga ba da shi ake ba amma kuma shi ake magana yanzu saboda ni saboda shi ne mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam to ubangiji mun gode da wannan karrama mu a yi magana da mai gidanmu a lokacin da mu ake son magana da mu to da haka nan da Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu sai ce idza tallaqtumun nisaa ya kai wannan annabi mai tarin daraja mai yawan albarka idza tallaqtumun nisa idan kuka saki matanku na aure fa talliquhunna li'iddatihinna to ku bi doka wajen saki kar ku yi saki yadda kuka ga dama kar ku shaci fushi kawai ku sake su a'a ku sake su a lokacin da suke fuskantar iddarsu to anan kenan hukuncin da mu na manzo Allah yake nufi ko ko manzo Allah shi kadai ko ko mu kadai ba da manzo Allah ba me za ku ce eh kuna fargaba ku zali mu da shi me dalili sake ma shi ma yana yi ko ma dalla kai hikima yace saboda shi ma ya halalta ya sake shi yasa da Allah ta'ala ya sa mai waiji game da aure bayan ya ce mishi ya ba shi izini ya yi ta yi shi bai da geji sai aka zo matan suka yi laifi manzo Allah ya fusata da su sai Allah ya shigar masa yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima suka ce ya manzo Allah ya za'i mu zabi wani ba kai ba sai Allah ya ce to la yahillu laka an-nisa'u min ba'du تتي ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك لكن تتي دغيو كركا كارا حولي سوكو ينزو سير رد وبنجي باين سن كساتر da kai yanzu sun nuna suna kaunar ka ba su da wani wato tamfalinka to yanzu kuma Allah ya yarda da su kuma ya hana kare musu kishiya lalace kun ba wai ana nufin adadin ba ko wata ka saki baka auren wata ashe kenan ya halatta manzo Allah ya sake ko bai halatta ba to manzo Allah ya taba saki saura suna fargaba guda yace eh ina hujja qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin cewa ya saki hafsa kuma Allah ya ce mai mai da ita ruwan ibnu majah ko amma bai ta kai ƙarfin ruwayar wannan matar wadda tun ranar shigo da ita ƙauyen ce mata matsala ba. Kusan idan ƙauyen ce yawa kunya sai ta wuce haddinta, kuma daidai ne mace ta zan mai kunya, musamman ranar da aka kawo ta gidan miji ko? Da sau da haka da manzo Allah sarsa ya so ya kusance ta, sai ta ce mashi a'udhu billahi minka. ina neman tsarin Allah da gare ka kamar abin da take gaya wanda ba auren ce ba sai ce laqad ubti bi mu'adhin ilhaqi bi ahliki kin nemi tsari da mai tsaro da mai tsarewa don haka ki je gidan iyayenki yasa malamai musamman na malikiya suka ce tafi gidanku in akwai niyya saki ne tafi gidanku don ce ba ta ilhaqi bi ahliki tafi inda iyalanki tafi gidanku kuma saki yake nufi amma babu niyya tafi gidanku ba saki bane saboda me saboda nan gaba kadan zamu ji Allah ta la tufrijuhunna min buyutinna ko ku yi saki kasu tafi gida ka ku kore su ba shi in ka kore ta kenan bai nuna saki bane tunda ku ka sake ta ya kamata ta zauna sai Allah ta'ala ce fa talliquna al'iddatihinna idan kun saki mata ku sake su li'iddatihinna ay li ajli iddatihinna وفي قبول عدتهن a daidai sadda suke fuskantar idda mace da me take idda da tsarki haka imam malik yace haka imam shafi yace haka jumhurin malamai suka ce idda tana tabbata ne da tsarki ba da zuwan jini ba da daukewarsa saboda haka kenan kar ku saki mace sai lokacin da ta yi jini ta yi tsarki kuma wannan tsarkin ba ku sadu da su a cikinsa ba saboda wannan alama ce ta wofintar ciki babu alamun ciki inda za ka sake ta a lokacin da take jini to baka cika wannan sharaɗi ba kuma ka yi laifi ka yi bid'a inda za ka sake ta bayan ta yi tsarki amma kuma ka sadu da ita saduwar aure har wayo kuma ka saba ma Allah kuma ka yi bid'a to a irin nan ne Abdullahi ɗan Umar ya yi sakin da ba a sa hannu ga cigabansa ba. Wannan shi ne mafi inganci dangane da dalilin saukar wannan aya. Cewa Abdullahi ɗan Umar ya saki matarsa, alhalin tana jini, tana haila. Sai babansa ya zo ya sanar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar dai ta kai ƙara. sai manzo Allah sai ce murhu falyuraji'ha hatta tahida fatathur thumma tahida thumma tathur thumma in sha'a falyumsik aw yutalliq shi yasa wannan hadisi jigo ne a babin saki jigo ne a babin haila manzala ce ka ce mashi ya dawo da ita murhu falyuraji'ha ka umarce shi ya dawo da ita ya nuna sakin ya tabbata kullum mata suna tambaya wai shin idan aka saki mace a lokacin da take jini sakin yayi yayi amma an yi bid'a wadda an ce ayi riba ka dawo da ita ta dawo cikin huruminka ka bar ta ta yi jini ta yi tsarki ta sake jini ta yi tsarki kafin ta yi na uku ta yi tsarki sai ka yanke shawara yanzu kana da sauran igiya biyu in kana so ka koma saki in kana so ka ci gaba da rikewa don haka zance mafi ƙarfi wanda imamu malik da jumhurin malamai suke a kai shine cewa da tsarki ne mace take wato ƙirga al'adarta wata za ta ce to zabar ta mala bai da wani bambanci kwana biyar ne ko shirka ce yana da bambanci kun bambanci mai yawa yau ba muna ɗaya ga ramadan ba to a ce yau jini ya zo mata sai namiji ya sake ta kenan in tana kwana biyar sai biyar ga ramadan in ta yi tsarki sannan za ta ƙirga na farko to amma ta yi tsarkin jiya ko shekaran jiya ko satin da ya wuce ko babu saduwa yau ya sake ta to ta yi tsarki na farko ke tan da abin tana da abinta kun fahimta don haka ramadan na karewa za ta yi tsarki na biyu shawwal na karewa wanda za ta yi kaga cikin wata biyu za ta gama idda amma in ya sake ta bayan ya sadu da ita to labudda kaga sai ta jira ƙarshen wata kamar ya sake ta yau sai ga Ramadan kuma ga shi daman ta raga ta ya sadu da ita to kaga sai ƙarshen Ramadan sai tsarki na ɗaya ƙarshen Shawwal sai na biyu sai ƙarshen Zulqa'da akwai bambancin wata guda to kenan masu cewa a kirga da jini lokacin su yafi me yafi tsawo masu cewa a kirga da tsarki lokacin su yafi gajarci kuma yafi daidai da shari'a to tunda Allah ta'ala ya ce fatsallikuna li'iddatihinna kenan idda da tsarki ne tunda tsarki yake nufi an ko jini yake nufi da Allah ya ce fatsallikuna li'iddatihinna yana nufin ku sake su suna jini ku sake su bayan me bayan su yi tsarki sai Allah ce wa ahsul idda ku kirge idda saboda muhimmancinta don haka lisafi ake yi nawa ga wata ne take tsarki nawa ga wata jini yake zo mata a kirge kuma dalilin kirgewa shine don a kiyaye dokokin Allah sannan a kiyaye haƙƙin miji kar ta zo bata gama idda ba ta aure wani a kiyaye haƙƙin matar kar sai ta gama idda ya ce ya dawo da ita ya takura mata alhanin lokacin ta ya riga ya ƙare tana da yanci ko in ma har ta yadda sai an sake ba ta sarakin sake daura aure Allah ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah nan da shine ubangijin ku ga dukkan al'amuran ku don haka lamarin saki babban abu ne tunda har Allah ya ce in za a saki a ji tsoron sa saboda me saboda aure igiyar Allah ce manzo Allah a hudu ba ta hajjin ban kwana yana cewa ku ina ba ina tsoratar da ku Allah game da mata ine muku kashe da shiga haƙƙin su yace domin kun karɓe su da amanar Allah kun halartar da farjujjukan su da igiyar Allah da alƙawarin Allah saboda haka mace amanar Allah ce a gurin maza a hannun maza in ka keta haƙƙinta to da Allah kake faɗa haka Allah ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah nan da shi ne Ubangijinku, la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku fitar da su daga gidajensu. Da tuni ban san wani tsari ko wani addini wanda ya darasta bace irin addinin musulunci. Addini bai hana a sake ta ba, saboda akwai lokacin da ita kanta ta so sake. Akwai sadda ma yake ta bada wani abu ta fanshi kanta don ta zauna lafiya. saboda sake ya fi zama maslaha gare ta amma kuma a sakin ma sai da ya ce a sake ta a lokacin da sakin bai zama mata illa idan an sake ta ce a bar ta a gidanta la tukhrijuhunna min buyutihinna kamar da yace mata manzo Allah wazkurna ma yutla fi buyutikunna kuma yace musu waqarna fi buyutikunna zaka gidana ta ne da haƙƙin mallakar zama ba mallakar iko ba kamar ɗan haya a cikin gidansa za ka ce wannan gidan mallan mamman ne alhalin haya yake yi wani ce wallahi ba nashi ba ne ya ce kai arwawa nashi ne shi ke biyan hayarsa amma da shi da asalin mai gidan wa'an mai gida amma mai gidan na da dama ya zo kwana cikin yanzu shi ma in yana so sai ya ba da notis ila ma sai ya mai da wasu kuɗi in ba ci sa'a ba sai ya je ga hukumar da ke kula da haƙƙin yan haya ta saboda ka a lokacin da mutum yake cikin gida na haya ko ma na aro ko na hubusi ana iya gidansa ne haka lokacin da mace take cikin igiyar aure gidan da mijinta ya zauna da ita gidan nata ne tun daga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce ya gaya musu wa karna fi buyutikunna ku zauna a gidajen zaka har lokacin da ka sake ta gida nata ne ɗakuna nata ne kayan ɗaki ma nata ne idan ta gama idda sai ta fita wace ce wadda ba ta da haƙƙin zama cikin gida ita ce wadda aka yi masaki na ƙarshe ko saboda abu hafs abu amr ibn hafs ya je jihadi tare da sayyidina ali a ƙasar yaman ko kuma ya je karɓo fai'i da zakka tare da sayyidina ali yana can sai ya aiko saki wa matarsa shi yasa wato sha'anin namiji ban tsoro gare shi yana madina a sa abin da shiga tsakaninsu ba babu wasiƙa babu tarho babu social media ba wanda ya kawo mai labarinta yana yamin kan yanke hukunci ya rubuta wasiƙa wasu masu dawowa fatauci sai ta an je a kai ma wance ya sake ta kuma shi ne saki na ƙarshe sai ta je wurin yaya ɗan uwansa ta ce to a bani abincin da zan ci kuma a bar ni zaura gida na yin idda suka ce wallahi baki da ko guda sai ya fazanin ta taje wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata la sukna laki wala nafaqa baki da abinci baki da wurin kwana tafi gidanku kawai to da ka ayyuma mace saki na karshe babu to me yasa sakin da ana dawa kace a zauna saboda dan mahar ko aikin shedan zai zai zai felin daman ita ta yi masa laifi ko? To ana ci wannan lokaci sai ta yi nadama ta tuba sai ya mai kuma sai ya haƙura. Ko kuma ya hau hushin zuciya ne yanzu kuma sai ya wuce sai ya yi mai sai ya dawo da ita. To wanda ya sake na uku akwai sauran dawowa? To haka ba ciyarwa ba wurin zama sai fa idan tana da ciki. To saboda haƙƙin cikin nan wannan kuma dole ne ya bata abinci ya bata wurin zama har lokacin da ta haihu. sannan in ta haihu hukunce-hukuncen da na suratul baƙara su zo walwale da su ruzina aula da hunna haulai da da nan ma gaba za mu ji fa'in ta asartun fasa turdi wa lahu ukura in ta haihu sai a zo a yi jinga to nawa za ki shayan min da shi ta ce kullum dubu biyar ta ce wallahi ya yi yawa ta ce a sai haka da safe in bashi nono dubu ɗaya dandan zuwa rana dubu biyu zuwa a shiga bacci dubu biyu kaga ma na ɗauke maka bayan an shiga bacci don yakan iya farkowa don aka lissafa dubu biyar kullum ya zama naira dubu da ɗari biyar ga wata sai ce haba wanci duk albashi na dubu ɗari uku ne in na baki rabi to iya yaya da rayuwata ita ce to na maka sauƙi ka bada ɗari da ashirin to kaya kaya in dai aka faɗo ga abin da sun abince sai ya ci gaba ta shayar da shi in ƙarshe ta ce kai wallahi ban iyawa ɗauki ɗanka al'imam ibn ashur ya ce a nan abin da ɗaya wajibi ta ba shi nonon farko ya sha wannan nonon wanda bai ma zama nono ba ruwa ruwa wannan nonon yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam to amma magabata sun kasance suna saunarsa idan mace ta zamba ta kirki ba saboda an ce daga gare shi ake samun kaso saba'in na halaye sai sa za ga ɗan adam da yawa yakan ɗauko sifofin mahaifiyarsa musamman kuma in ɗiya mace ce mahaifina ya bani labarin wani dattijo malami da ya aure da ɗiyarsa ga almajirinsa almajirin ba a gari yake ba ya dauke ta suka tafi shekara guda sai gashi ya dawo da kallon fuskarsa malami ya gane abin da ake ciki yace karka ce komai kai hakuri insha Allah za matsalar ka za ta magance to gafarta malam ya tafi shekara ta biyu ya dawo malam da kallon sa yace ko yanzu baka kara hakuri insha Allah ana kusa ya sake tafiya baɗi ya dawo yana zuwa sai ce ayan kai ƙarshe daman an haife ta na yi tafiya da ina nan da na hana ta shan nonon mahaifiyarta saboda masifarta ya ce to kwana uku tana sha da ita nono kafin yanzu ina zuwa na cire ta don haka wallahi ta gama wannan matsala in ka koma yanzu za ka same ta kama ba ita ce ba to don haka wallahi kusan irin uwayen da kuke auro mai 'ya'yanku wasu musibbin da 'ya'yanku ke shiga ku kuka jawo su tun ba a gansu ba kawai ka shiga tiktok ka ganta tana tsalle-tsalle tana bayyana abin da baka saba gani ba shi kenan sai ka ɗauka biyan bukatar ka ya samu za ka tozarta generation ɗin da bayan daga ɗaya har jikoki Allah ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku fitar da su daga gidajensu wala ya khurujina su ma kada su fita don haka al'adar bahaushe cewa tafi gidanku na sake ki wallahi ba ki kwana gidana al'ada ce ta jahiliya bayan zuwan musulunci ya kamata mumini mai imani ya ɗaga kansa daga wannan ko kuma namiji ya saki bacci ga takardar ki wallahi ina kun gidanka shegiya ne inda ki tafi kike shegiya don sannan ki saba mu murnin Allah sai ki ce to alhamdulillah na gode ma Allah da samun yanci to yanzu sai ka koma gefenka don nan bangare na ne ki masa yanga yadda kike so in kika tashi karɓo na cefa ne sai ki shige ƙuryar ɗaki kin yi wanka kin gyara kin fesa turare kin yi diko da huni ki shafa yar gira da jambaki ki fesa turare ki tashi yadda kin san hankalinsa zai tashi sai ki zo kina tafiya sittin saba'in sannan ki ce kudin cefane zan karba ki wani watsi da fuska a baki da cefane don dole za ki ga yaro suna to da ya fara saukowa sai zo ne misala ki ce ni ba ruwana ni da takarda ta hannu ba ni in baka sani ba ma takardar nan fa na iska ne na turan babana kuma kar ki kai ba kowa takardar nan ki boye ta sai an zo ƙarshe saboda in an shirya za ku gyara za ku manta iyayenku ba za su manta ba to don haka Allah ce kar ka fishe ta ita kuma ce kada ki fita wala ya kharuj da su ma kada su fita sai Allah ce illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina sai fa in suka zo da alfasha bayyananna menene alfasha bayyananna ya sake ta sai ta to shikenan sai ta gayyato abokanta da suke karatu a jami'a ko abin kan aikinta maza kullum sai ya gan su a falo ina ruwan ka ba matarka bace yanzu a wannan fahisha ce mu bayyana ko kuma ta rinka fita zuwa wurare masu raiba wurare masu riba abin da ke mai riba da larabci shine shakka wurare na shakkun duk kai mutuncin sai ta tashe ta sa wani ɗan gyale just to cover ta je mall tana abin nan ai da hijabi kike sa ce zuba mata aure niki ba idan ta zo da irin wannan kamar da ta gidan ubanta ya rike ta shi ne lan ya ce da bifahishatin ubayyin ko kuma ta tsiri faɗa da ‘yan uwanka tun da ka sake ta ta rika cin mutunci mahaifiyarka da ƙanninka da danginka in an yi baƙi ta fito falo na garka tana gaya maka maganganu idan ta yi wannan ka gaya mahaifinta da Allah to a zo a ɗauki wancan saboda dai zaman nan da ya za akwai cutarwa a ciki wannan shine illa yin tana bi fahishatin mubina amma qatada sai ce a alfahishatu hiya nushuz idan kin ka tai ta ki baka hadin kai ka bi hanyoyin da ake bi ka ladabtas ka kwadaitas kai lobeyin yanga ta ki karewa ka faɗa ma iyaye suka sa baki duk da haka bata kafa haka hadin kai ba to irin wannan in ka sake ta ce ta tafi gidansu saboda kar ta zauna kuma yaro na gani su samari sai ku isuwa Ibn Abbas radiyallahu anhu yana da wata fassara ga wannan aya sai ce a'a ai daman illa an yati da bifahishatin ba na la tukhrijuhunna bane na wala yakhrujuna ne wai habaici ne ko arashi ne Allah yake musu wala yakhrujuna illa an yati da bifahishatin mubayyana kada su fita inda ba alfasha suke su zuwa yi ba me zai fitta ke da gidan mijinki kina wadda aka saki bata gama idda ba in ba alfasha kike so zuwa yi ba kaga wato ana so su ji kunya su zauna gidan mazaje duk dan me Allah ta'ala ya haka saboda ba son mutuwar aure yake yi ba ana son duk yadda za a sulhunta a kuma daidaita Allah ce wa tilka hududullah waɗannan iyakokin Allah ne ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه duk wanda ya tsallake iyakokin Allah to fa ya zalunci kansa saboda haka jama'a kada mu rika wasa da sha'anin aure maganar aure ne fa anan amma Allah ta'ala ce tilka hududullah iyakokin Allah ne wa bai ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya tsallake iyakokin Allah to fa ya zalunci kansa Allah ce la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra baka sani ba dan baka san abin da gobe ba wataƙila Allah ya farar da wani al'amari bayan wannan shi ne ka dawo kana tsananin sonta ko ta dawo tana tsananin nadama a abin da ta yi to idan tana gidansu dawo wata zai iya zama wahala domin yanzu matsalar ta zama ba ta ta yi ta kaɗai har da iyaye ka fusata ta ka fusata ubanta musamman in ya kasance a cikin sakin kayi ta'addanci ka haɗa da zaginta ka ce ɗiyan matsiyaci mu ta je ta gaya ma ubanta ubanta ce ni ne matsayaci yanzu ni garba zai ce matsayaci to wallahi yana shirin gane kurinsa to kaga in tana gida ba wanda ya sani lokacin da ka dawo da ita faɗa mata kawai zaka in fact wani lokaci ma ba sai ka faɗa mata ba sai mata kawai kake je ki ɗauko min kaza a turaka in ta je kawai sai ka samu kulli ka kulle sai ka sai ka sa blue light yawwa daga nan daɗa sai a ci gaba da sha'ani wai na birni ya ce ba ƙauye yan uwa mu dibi yadda Allah ta'ala ke dibin maslaha kai ne fa kake zaune tare da iyalinka sai ka zo ka sake ta amma kuma ubangiji yana ta sa maka dokokin da za su taimake ka don me don ka zauna lafiya don ka ji daɗin rayuwar aure don kada ka yi da na sai so nawa ne namiji ya kori matarsa da zagi da cin mutunci da kora amma daga baya ya dawo yana lobe na san wanda ana gobe za a ɗaura auren matar da ya saki ya dawo ya tare ƙofar gidansu awarsa hudu yana kuka a cikin mota na rantsa da Allah wannan abin ya faru ba da daɗewa ba kuma ya zo yana so duk yadda za a shiga a hana wancan auren kuma auren ya riga ya tabbata ko da na kira matar ta ce malam ina wurin kitso da lalle ba gobe ne za a ɗaura wuri duk komai ya kanka mutumin nan nayi nayi da shi yau wata kaza ya haƙura ya ƙiya ina jin ta bace shekara gida amma sai yanzu bayan ya ga na samu miji sai ya nawa za su karɓi wannan na buga ma babanta haka dai shiga nan fita nan na fahimci ba abu ne da zai gyaru ba ni kuma abin da ya sa na sa baki kuma ni ina sa baki ga irin wannan saboda lokaci akwai 'ya'ya akwai ban tausayi akwai ban tausayi to amma duk galibi rashin bin dokar Allah shi ke samu da nasa da ya sake ta da ya bari ta yi wacin nan na biyu zuwa uku cikin gidansa in tana son a gyara za a gyara amma da ta koma gidansa tana son gyaran ba zai yi ba wata mata ba da haɗin kai tana son gyaran ubanta bai yarda ba sai za ba lagna ajalahunna فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف Allah ce to fa idza balagna ajalahunna idan sun kusa kammala iddar su kaga nan bai dacewa mu ce idan sun gama idda fa amsikuhunna ku rike su in ta gama idda yana iya rike ta sai koma gidansu saboda kana nufin idza ashrafna ala bulughi ajalihinna in sun kusa gama iddar su kamar da Allah ta'ala ce ya yi wallazina munu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum idan kun tashi zuwa sallah dan sai da taso zuwa sallah zan hausa hu sannan zan je alwala ai idan kun kusa tashi zuwa sallah to ku je ku yi alwala fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf idan sun kusa kammala iddar su to ku rike su tsakani da Allah ko ku sake su bisa ga kyautatawa ko ku rabu da su bisa ga kyautata kaga nan Allah ce ma'ruf na Allah ce ma'ruf ma'ruf shine abin da aka sani aka yarda da shi kuma ana yaba masa don haka in ta kusa cika idda to ka rike ta tsakani da Allah ma'ana ba don ka cuce ta ba akwai wanda sai ta kusa gama idda sai ce ya dawo da auren sai fita batunta sai ta koma wata sabuwar idda an zo ƙarshe sai ce ya koma kamawa to ba a wasa da dokokin Allah zaka in zaka rika ta ka rika tsakanin da Allah ko kuma ya ce barta wallahi ban gama gasa ta ba bari ya dawo da ita ya dawo da ita yana ta haƙƙin kwana ko haƙƙin abinci ko ya rika wulakanta ta ko ya rika dukanta da zaginta to in ka san haka zaka yi fariquhunna bi ma'ruf ku rabu da su bisa ga kyautatawa a suratul baqara Allah ta'ala ya ce ma walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf ست حقا على المتقين waɗanda aka saki in sun gama idda suna da jin daɗi gwagwadon iko da mai iya bata dubu ashirin da mai iya bata miliyan ashirin da mai iya bata gida da mota kowa ya yi gwagwadon iko sa tsallace haƙƙan alal muhsini tilas ne alhaƙin alal muhsini ko almutaƙin mal habib a wannan ayar ne وللمطلقات مثلا بالمنفق كان على المتقين يبو ما صدورون الله كان wannan ai wajibi ne gare su da haka akwai kasashen da suka yi doka in an yi saki sai kotu ta ga abin da aka bayar na jin daɗi kuma za ta iyakance shi gwargwadon ikon ka ba zai yi mai babban kamfani wanda income ɗinsa a duk yini ya kai miliyan biyu ba a ce abin da zai bayar ya daidai da mai albashi ƙarshen wata yana sa dubu ɗari da ishirin za su zama ɗaya ba za ka kotu za ta ce to me za ka bata don su ka raba ta da gidan ni'ima ne ka raba ta da gidan jin daɗi sannan ka maida ita saka han alhalin sabuwa ka ɗauko ta kai ta kece leda yanzu kuma saka han ce ko kalle ta zai ga taɓa jiki ce ba ta da irin wannan daraja duk da yake abdullahi ɗan fodiyo Allah ji ya ce likulli saqitin laqit komi an kai akwai mai tsinta wani sadda ka guje ta nan sannan zai ji duniya ba mace sai ita kuma ya rungume ta da kyautatawa amma duk da haka ai kaga dole za ta yi zaman jira tunda ba ita za ta je da neman miji ba ko yanzu yaro in ya gama jami'a ya NYSC sai aka ta sa aka ɗauke shi aiki wani kamfani ya bashi aiki ko wata ma'aikata ko ya samu wani harkar kwadago ko kila zane-zane yake wani kamfani yake zo kai man ya samu harkar yi ya zai fara yi ita zuwa neman mata ita ma mace in an sake ta haka za ta je zuwa neman miji sai dai ta jira har ran da Allah ya sa to a wannan lokacin na jira da me za ta rayu Allah ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf ajiyar da su daɗi gwargwadon iko nan gaba kaɗan za mu ji wata ƙa'ida da Allah ta'ala ke kai liyun zu sa'atin min sa'atihi wanda aka bashi yalwa ya bayar da ni'ima da yarwar da aka bashi da ka mafi karanci ga babban mutum ya saki mace ya ba ta gida ya ba ta ajin hawa ya ba ta jari ina nufin babba sosai mafi karanci ga talaka shine ya ba ta abin da akalla zai biya mata haya wata uku ya ba ta abincin wata guda in ya so ya zantar da ɗan kwanci hankali na wani lokaci kafin ta fita ta ga daɗa fiya wata za ta talla ko kosai za ta toyawa ko ga aiki za ta yi gidan wani ko ku dai ya za a ci abinci amma ba mace alheri in an sake ta wannan Allah ce haƙƙan tilas ne amma fa'alar mutaƙi daga masu tsoron Allah duk mai tsoron Allah ya ɗauka in ya saki mata to wajibi ne mata wannan tabaraka wata ya ce wa ashidu zawai adlin minkum ku shaidar da masu adalci biyu a cikinku game da me game da saki ko game da dawowa saki baya bukatar shaida bisa ga mafirin jayin zance in shi a ɗaya suka ce a'a saki sai da shaida in ka sake ta daga kai sai ta bai saku ba ko takarda ka ba ta in ba ta je ta yada ta ba in ta kece ta saki bai ba yanzu an samu wani ɗan shi'a a ƙasar Ghana ya ce ba haka ma kwai saki ba da larabci ba ma saki bai ba yana da magabaci kuzan ibn al-mutahhir al-hilli wani gogaggen dan shi'a ne aka zama da ibn taymiya shine minhajul karama wanda ibn taymiya ke cewa minhajul nadama kuma don ya maida masa martani ne yayin minhajus sunnatin nabawiyya ibn al-mutahhir wata dama ya samu sarki mai ci ya saki amaryarsa wadda yake tsananin su a cikin fushi kuma saki na ƙarshe saki na uku yadda yana da na sani tun yana bincikan malamai ɗaiɗai kuwa ya fara kiran kwamitocin malamai a kira gurup ɗin malaman gari kaza ina malaman hadisi ina malaman duk wanda ka ce Allah ya taimake ka sai ta aure yanzu ni mai girma ni ni zan jira da gwalgwalon wani to ana haka sai wani bafa da ya ce da ka kirawo malamin shi a can ba sai ta faɗi ga sassa sai ce ranka daɗin lokacin da ka sake ta wa ka kafa shaida ya ce abin shaidu ko bace sai saki ma bai bada yana sai ka buɗe masa ƙofar kwada ya samu yadda yake to nan Allah ta'ala na maganar raj'a ne fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf ku riƙe su tsakanin da Allah sai ce wa ashidu da wai adlin minku in ku riƙe su ku shaidar da masu adalci guda biyu a cikin don haka lokacin da miji yake so ya yi baiko ko ya kome ya kome matarsa to an sunnanta masa an shar'anta masa ya biɗi mazaje biyu a da ya faɗa musu wannan ta sha faruwa tana gidan ubanta an sake ta na san wadda sai da ta shekara takwas hadda ƙari sai da za ta yi aure amma ɗaura auren sai mijinta ta ce wallahi ya mai da ita wa a ka sai ce gwaggwanta to sai aka yi ne da ka mai da ita sai kai ne ka kawo mata abinci da abin sha ka nemi a mai da ita gidanka waya ce da gwaggwanta sai sai ala ce zawai adilin min gwaggwanta zawai adilin ce dole sai ka nemi mazaje biyu adalai ka sanar da su ta tofa wanke na mai da ita don haka ko babanta ya ɗauke ta sun tafi umra bai sai ya kashe wayoyi ko sun tafi ingila to fa ku shaida fa mata ta ce don na mai da ita to inda an samu shaidu shi kenan ta tabbata ko kotu ka je ta yi wani aure ana shirin walwale shi tala cewa qimu shahadata lillah ku kuma masu ba da shaida ku tsaye da shaida don Allah don haka karkasa son zuciya daman kana son kai ma abokinka ya aure ta baka sai kai sheda sai a faɗa maka ta mai ta ka ɓoye shedar ka ta ni ban sani ni ban ba san an yi ba ko kuma ta kila ma kai ke so kusa wani bai sani ba inda zai kai ƙara to nan da maka sassa bai sani ba tabaraka ta'ala ce zaliku bi azrihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan bayanan da suka gabata da su ne Allah yake wa'azi ga duk mai imani da Allah da ranar lahira. Wallahi jama'a sha'anin aure babba ne. Ka ji fatin da aka fara maganar mene ne muke, maganar saki ne da dokokinsa, sai to wannan wa'azin da Allah ke yi kenan, amma ga wanda imani da Allah da ranar lahira. Amma yanzu in wani ya zo hannun bari yana hudu ba yana wa'azi akan saki, to ne ce shi yanzu duk bai ga abin da zai mana wa'azi ba sai akan saki. ga Falastinu can tana ci da wuta ga Nijar can an rufe boda ga kowace matsala da gurbinta kuma Allah akan komai yana wa'azi kamar yadda akan komai yana buga misali har sai da ya bada misali da kuda ya bada misali da sauro bai ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'ubatan fama fawqa Allah bai jin nauyin yayi wa'azi ko ya buga misali ko da ta kama yi maganar sauro ne saboda karkace ga wata matsala ta addini da ba ta da girma ga ta nan tana da girma da ita Allah ke wazi kuma sai Allah ya rufe da ta wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai masa mafita kaga kenan duk wanda kaga ya rasa mafita ga harka auren sa bai ji tsoron Allah bane cikin lamarin sa to kuma wannan sai ta zama ka'ida wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in dai ka ji tsoron Allah to labudda alƙawarin Allah ne sai ya samu maka mafita don haka wallahi matsalolin da muke fama da su a matsayin na 'yan Najeriya mutuna wannan aya man yattaqillaha yaj'al makhraja muna samun mafita amma sai mun ji tsoron Allah muna zargin shugabanni da zalunci mu muna zalunci muna zargin su da sata mu muna sata muna zargin su da ƙarya mu muna ƙarya muna zargin su da saba alƙawari mu muna saba alƙawari yau duk wanda ka sani a Najeriya nan illa man rahima rabbuk sai kalila wanda Allah ya marhama kowa kabba amana sai ya yaudara ya za a mu samu shugabanni adalai haka ko mai gaskiya ya dawo zai ruɗe rashin gaskiya ko kuma ya sa ido ana rashin gaskiya ta tiriliyoyi kuma an wuce biliyoyi fa ta tiriliyoyi ake wani wurin kuma a yi forging signatures sa kuma ji a yi tai banda cewa za a samu masa mafita sai Allah ce wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kuma duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani zaka daga cikin manya manyan hanyoyin samun arziki shine ka ji tsoron Allah ka yi abin da Allah yake so a kowane yanayi in kai haka sai ka ga arziki kofa arziki ta buɗe saboda alƙawarin Allah ne kuma ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda shi ko ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi amma wanda ya ɗauka cewa akwai wani mai yi ba Allah ba to wallahi ya shiga uku ni da ban ko ganin matsala ta take saboda ni da mun ban da kowa sai Allah ni haka ne ban da kowa sai Allah to inda duk kace kana da wani ba Allah ba to wannan da ka dogara gare shi ka jingina gadar ni rubabbe nan take gara za ta cinye shi ya faɗi kai ma ka faɗi tare da shi da ka majingini na ƙwarai shi ne Allah ilaika a firru minka wa aina illa ilaika ya firru minka almustajiru aka bula ta haya ce ya ce ilaika a firru ina ya gudu wurinka gani minka ina ya gudunka ta wurinka ne wa aina ina wurin zuwa illa ilaika in ba wurinka ba ya firru minka almustajiru mai neman agaji ina zai tsere ma in ba wurin ka yi ba Allah ɗaya haka ne wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira kuma yato kala Allah fa hasbu ko dogara ga Allah Allah ya shi shi sa da yawa zaka iske an yi tsaye wallahi wani bai samu wallahi wani ba zai kai ba sai kuma Allah ya ce sai ya kai kuma ba yadda zaka yi inna allaha baligu amri Allah mai isar da al'amarinsa ne inda yake so ko kowa ya ƙi ajja'ala Allahu li kulli shay'in qadra kowane abu Allah ya sa mai lokaci kowane abu Allah ya sa mai iyaka kowane abu Allah ya sa mai gwargwado kuma yake ga gwargwado shi baya wucewa wanda Allah ta'ala ce kulli shay'in indahu bi miqdar komi na da ma'auni a gurin Allah a wata yare cewa an zala mina sama ima'an bi qadarin daga sau muke saukar da ruwa aunannu walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazziru yunazzilu bi qadarin Aisha da Allah ya saukar da arziki mai dimbin yawa mutane da yawa za su halaka amma Allah yana saukar da shi ne daidai da ga dama kuma da gwargwadon abin da ake bukata a wata yare Allah ya ce fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan lokacin mutuwa yayi ba a rage sakan ba a ƙara sakan kenan komi na da haddi wurin Allah yau nawa ga watan Ramadan ashe mun kusa gama ba mun fara ba to Allah ya samu wannan wata iyaka iyakar ta kwana 29 ko baka da mun kai wannan saura 29 ko da takwas ko ba haka ba to Allah ka sa muna cikin masu kai ƙarshen wannan wata cikin ƙoshin lafiya da karsashi da kuzari wani bawan Allah ya mubadara mai mai albarka mai ma'ana mai amfani kawo mu ga abin da ya kawo abakar agaji ka san bagobiri ne sai a hankali ka fara karin kuma lokacin kun ga abin da wannan ba Allah ya kawo yadi goma ne na shadda mai kyan gaske yace a ba marayu Allah da yake so ya ce mana cewa mu tuno da marayu ko to bari in gani Allah ka sa ina da abin da zan fara bayarwa ya kosa don dai gasu ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma to wannan ta ɗinkin wanda Allah ya ci suwa wannan ce eh amma ba sha iyakar ta gudunmawa bayan Allah ya so amma dai jama'a kowa ya iyakar ikonsa Allahu akbar ga wasu daga na'ibi liman na biyu na wannan masallaci ina sauran liman mai sai to wanga ɗan kasuwa na kuma mahaukacin gwamnati wai Allahu akbar gashi nan jama'a suna ta kawo kai bari mu aje sunan wurin ga don taruwa da su a fara daga yau jama'a maimakon sai mun kai goma ga wata mai ta kame kame mu faffara kowa ya fidda abin da ke aljihunsa abun lashe kwagiri kai nan ba kwagiri ko haka muka ce ma Allah zai mana su idan sadaka abun lashe kwagiri ga wasu alhamdulillah ka gani ko marayu kun fara samun gata kun san akwai akwai masu gata nan kusa da mu amma su sarki musulmi ya ce mu barce musu marayu a ce musu 'ya'yan jarma don su ba su bukata irin wannan tallafin da kuka ga muna yi kwanakin baya bitin muka yi muka ce a je ma'aikata kaza a abuja a je ma'aikata kaza a samo marayun nan kaza jarma ya ce ba a bukata muka ce shi kenan ci gaba da aiki allah ya karba ga sunan fara ta kawo kun gani ko wannan shine abinda wannan goma din ka bar su na na dinki ne lokacin da asharawa suka zo manzala sun sun kalli irin halin da suke ciki abin ya bashi tausayi sai ya shiga cikin gida ya fito ba abin da zai bayar shi ma bayar da shi sai ya tashi hawa bari ya ce tasaddaqa rajulun bi dinari bi dirhami min sa'i tamri min sa'i burri min sa'i sha'iri yace walau bi shakki tamra ko wanda adda rabin da bino ya kawo don haka ga hamsin na yanzu ita karama ko Allah ka agaje mu kun ga hamsin din ga wallahi da ita ne faso na farko na fita Najeriya hamsin ga tan nawa yake zala jaminu dubu sittin dubu sittin da naira hamsin ga tan naira hamsin da ita ne faso yau naira naira na guga naira naira dubu sittin official eh ko in gyara ne haya kai ɗari in gyara ne masanci abuja haka da ɗari da wani abu nawa kai 150 Allah ya kiyaye Allah ya sauwaka don wa nan za mu dakata mun gode ma Allah da ya gwada mana farko wannan wata Allah nuna mana ƙarshen sa lafiya ban san ko akwai shirin buɗin baki a wannan masallaci ba saboda ba mu yi magana da masu yi ba masha Allah an nuna ya kyauta amma dai a masallacin masjidul rahman wayanda suke iya raka mu a can to insha Allah za mu fara yau Allah ya mana jagora akwai buɗin baki anan ko ta tabbata liman bai sani ba liman kana na masani za a yi buɗin baki anan shi wani baba ina muƙaddami muƙaddami akwai buɗin baki to akwai buɗin baki jama'a Allah ya samu dace wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka atubu ilayk a kuɗi kan baka tsaya ka su ba dubu hamsin da ga hannun kake amma ga sunan kan teburi na da yawa gobe dai zamu sanar ko zamu ci gaba insha Allah